الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin cikin asibiti na FMC Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin in ba a mance ba a halkar da ta gabata mun kammala karatu dangane da mutum na hudu cikin mutanen da suka karbi musulunci hannun saidina abubakar Allah yarda da shi wannan zai zama shine halka na hamsin da ɗaya ko ita ce halka ta hamsin da ɗaya a wannan yammaci na juma'a 28 ga watan Rajab hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce ta yi daidai da tara ga watan biyu shekara ta 2024 inda za mu tashi kansa ya ce wa minhum talhatu bin ubaidillah bin uthmana bin amr بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي wannan shine mutum na biyar cikin mutanen da suka karbi musulunci a hannun sayyidina Abubakar Allah yarda da shi kuma dama mutane biyar ne suka karbi musulunci a hannunsa to Talha ibn Ubaidillah shine na biyar din nasu yace Talha ibn Ubaidillah sunan mahaifinsa kenan bin Uthmana sunan kakansa na farko bin Amr kakansa na biyu bin Ka'ab kakansa na uku bin Sa'ad kakansa na hudu bin Taym kakansa na biyar bin Murrah kakansa na na shida Murrah shine kakansa na na shida ya hada nasaba da Annabi akan Murrah murra kakansa na shida to annabi murra kakansa na nawa ne lissafa mu ji shi ma na shida ne ko muhammad bin abdullahi bin abdul muttalib na farko kenan ko bin hashim bin abd manaf bin qusay bin kilab bin murra annabi shi ma murra kakansa na na shida ne kenan da talha da annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗu akan kakansu na shida shine kakan alha na shida kuma shine kakan annabi sallallahu alaihi wa sallam na shida yace at-taimi shi talha ya fito da kabilar banu taim wannan kabila za a iya tunowa cikin waɗanda muka karanta tarjama su cikin wanda suka shiga musulunci da wuri wane ne ɗan wannan kabila za a iya tunowa na'am jubair jubair bin mut'im na'am jubair bin mut'im shi jubair kamar musuluncin sa yayi jinkiri sai sai bayan annabi yayi hijira da bayan da annabi yayi hijira daga makka ya dawo madina bayan yakin badar da aka kammala yakin badar kamammun yakin badar annabi ya ce su fanshi kawunansu to sai aka turo Jubair ya zo da dukiya don karɓan fansansu to lokacin da ya zo ya zo daidai ana sallar magariba sai ji annabi yana tilawa murya annabi sai ta burge shi lokacin bai musulunta ba to yanda ya ji daɗin karatun alkur'ani da ma'anonin da alkur'ani ya ƙunsa wannan sai masa tasiri ya zama sababin musuluntarsa to in za ku tuno abubakar abubakar shi ma da ƙabilar taim yake sunansa abdullahi ko abubakar saidina abubakar abubakar siddiq sunansa abdullahi bin uthman bin amir bin amr bin ka'ab bin sa'ad bin taim bin murra ko bin murra in mun kula za mu ga sayyidina abubakar sun hada alaka ta kusa da da talha dan ubaidillah shi talha bin ubaidillah bin uthman bin amr bin ka'ab shi kuma abubakar sunansa na asali abdullah bin uthman bin amir bin amr kenan sun hada kan amr amr shine kakan talha na nawa na biyu kuma shine kakan abubakar na biyu kenan da sayyidina abubakar da talha sun hada akan kakansu na biyu an gane bayanin kenan Talha ya fi kusa da Sayyidina Abubakar cikin mutanen da bayani ya gabata a kansu anan yake ce mana waqad kana arafa min ar-rahban dhikra ar-rasuli wa sifatihi yanzu zai bayyana mana sababin da yasa Talha ya karbi musulunci ne wani sababi ne yasa Talha dan Ubaidillah ya karbi musulunci shine yake mana ishara anan yace wa qad kana arafa min ar-rahban Talha ya ya fahimta ya sani daga gurin wani mai ibada cikin masu ibada na nasara waɗanda suke killace kansu a yar bukka su kaurace wa hulɗa da mu'amala da jama'a su ta ibada to daga gurin shi ya fahimta a yayin da yake ambatan siffofin annabi shine cewa kad kana arafa min ar-rahban dhikrar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi daga gurin wani mai ibada ya fahimci ambatan annabi ta fiskar yanda ya ambata masa siffofin annabi wato a gurin sa ya san annabi bai ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne a gurin wannan mai ibadan ya sani to wannan kamar ishara mana amma bai kawo mana bayanin yadda abun ya auku ba sannan a ina ya haɗu da mai ibadar kawai ya ce mana waƙad kana arafa ya sani minar rahban daga gurin mai ibada zikirar rasul ambatan annabi a gurin mai ibada ya san ambatan annabi ya san cewa annabi manzo ne wasifatihi da kuma siffofin annabi duka gurin mai ibada sani tare da cewar annabin dan garin su ne dan garin su talha shi kuma mai ibadan ba gari ɗaya suke da annabi ba wannan kissar ibnu sa'ad ya kawo ta cikin littafinsa at-tabaqatul kubra yake bada labari cewar talha dan ubaidillah yana cikin manyan ƴan kasuwan garin makka wanda dama mun san ƴan kasuwa na garin makka in sun fita da hajar su ta kasuwanci sham suke tafiya to bisa al'ada kamar yadda suka saba Talha ya ɗauki hajarsa ta kasuwanci ya tafi kasuwanci, ya tafi kasuwanci yankin Sham. Lokacin da ya isa Basra, Basra gari ne cikin garuruwan Sham, ambatansa a baya in za a tuna ya gabata. Idan mutum ya bar garin Madina, yana hanyarsa ta tafiya, idan ya isa Sham, gari na farko da zai fara riska a Sham shine garin Busra. To lokacin da Talha ya isa garin Busra da hajarsa ta kasuwanci, sai tafi kasuwar Busra don ya tallata wannan hajar tasa. Da ya isa wannan kasuwa sai ya yi kicibus da wata bukka ta wani mutum mai ibada ya leƙo kansa gurin 'yan kasuwa wanda suka zo cin kasuwa tunda masu zuwa cin kasuwar daga garuruwa daban-daban suke zuwa. na larabawa to shine wannan mai ibada sai leko kansa yana cikin nasara kristal kenan sai leko kansa ga 'yan kasuwa tunda ya san mutane ne da suka fito daga yanki daban-daban ya ce ku tambaya min waɗanda suka haɗu a wannan bigire wannan kasuwa shin a cikinsu akwai wanda ya taho daga haramin makka mai ibadar da ya leko kansa sai ke cewa a tambaya masa cikin waɗanda suka halarci wannan dandazo na 'yan kasuwa shin a cikinsu akwai wanda ya taho daga haramin makka Talha ya ce ƙwarar sai a kunne na sai na ce ƙwarai ni daga makka nake daga haramin makka nake in ji Talha ɗan Ubaidillah sai ce to zo da Allah zan maka wasu ‘yan tambayoyi in ji wannan mai ibada Talha ya taho ya nemi guri ya zauna wannan mutumin sai yake tambayansa ya ce Ahmad ya bayyana shin Ahmad ya bayyana tambayar da yi wa yayi wa Talha kenan shin Ahmad ya bayyana Talha sai ya ce waye kuma Ahmad saboda su ba da Ahmad suka san suka san annabi ba annabi kuma cikin littafin Injila da aka tashi bayani kansa an ambace shi da Ahmad ya ati min ba'd ismuhu Ahmad wa qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum مسد مسد مبشرا ومبشرا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وانا مغانا النبي إيسا كده يتي يعقوبني إسرائيل ني منزوني غريكو إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي إنا قسكة لتافن ديغا باتيني وانا لتافيني نا التوراه musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati sa'annan kuma wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad ina muku bushara da manzon da zai zo baya na sunansa ahmad ka kenan ambatan annabi a cikin littafin injila ahmad aka ambace shi da shi to shi wannan mai ibada dama yana cikin nasara yana cikin nasara to shine sai yake tambayar Talha cewa Ahmad ya bayyana to su kuma ai ba da Ahmad suka san annabi ba sun san shi da Muhammad sai ake masa lakabi da al-amin saboda amanarsa da gaskiyarsa sai suke masa lakabi da al-amin ya tambayi Talha yace shin Ahmad ya bayyana sai Talha yace wane ne kuma Ahmad sai yace dan Abdullahi dan Abdul Muttalib mana wannan watan zai bayyana shine kuma ƙarshen annabawa inji wannan mai ibada sannan kuma mun karanta cikin littafinmu na injila cewar zai bayyana ne a haramin makka in ya bayyana a haramin makka bayan wani ɗan lokaci zai yi hijira ya tafi wani gari mai yawan dabinai ya ce to wannan matashi idan har ya bayyana kai tun daga yankinsa ka fito ina jan hankalinka karka kuskura wani ya riga ka karban abin da ya zo da shi inji wannan mai ibada kaga wannan yake nuna maka a hatta kansu su su nasara sun san da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai abin da ya faru abubuwa guda biyu ne suka faru abu na farko duk inda ambatan annabi ya zo sun yi ta ƙoƙarin goge wasu wasu kuma sun juya su sannan abu na biyu galibi za ka tarar nasara ba sa barin mabiyansu su yi karatu sosai galibi za ka tarar a ɓangaren wannan addini na nasara za ka tarar galibinsu jahilai ne saboda idan suka yi karatun sosai da sannu za su iya bankaɗo gaskiyar to idan suka bankaɗo gaskiyar kuma ai gayya ta watse to sai ai ta tattarewa ana babboye musu sai ɗan abubuwa kaɗan za a fito musu da shi sai ka tarar galibin su jahilai ne a ɓangaren saɓanin yahudawa shi shi yasa Allah ya kira su da abbalin a suratu ƙarshen suratul fatiha kana roƙon Allah shiryar da kai hanyar annabi da shi da sahabbansa ba hanyar maghdubi alaihim sune yahudawa wanda Allah ya fushi da su sun yi ilimin amma kuma ba su yi aiki da shi ba sannan ba hanyar abdallin babbatattuwan da su ba ilimin ba to kaga wannan yana cikin malaman nasara ya karanta siffar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yanzu yana nasiha wa Talha dan Ubaidillah Talha yace to waɗannan jawabai da suka yi da yamin sai suka sai suka yi tasiri a cikin a cikin zuciyata yace ban ma kammala kasuwancin ba na bar garin da sauri na koma Makka ya je ne da nufin kasuwanci yace bai ma kammala kasuwancin ba sai bar garin da sauri sai dawo garin Makka tunda mun san in sun tafi kasuwanci sukan ɗauki tsawon wata guda ko sama da haka domin tsakanin garin Makka da Madina kawai suna shafe kwanaki goma sha biyu ko sha uku tunda akan dabbobi suke tafiya tafiyar da a yanzu za a yi ta a awa hudu awa biyar a wancan lokaci sai a kwana sha biyu sha uku ana yi saboda ana tafiya ne in ma ko a kafa ko kuma akan raƙumi ko akan doki to kaga tafiyar ba za ta yi sauri ba to tunda yanzu ratan da ya bayar tsakaninsa da makka kusan wata guda ko sama da haka ta yiwu akwai abin da ya faru a bayansa to shine yayi maza ya dawo makka to da ya iso sai yake tambayar mutan makka shin bayan tafiya ta kasuwanci akwai wani bakon abu sabon abu da ya faru a makka sai suka ce masa kwarai kuwa ai tafiyar ka ke da wuya Muhammadul Amin dama haka suke gaya masa Muhammadul Amin Muhammad amintacce mai amana suka ce masa tanabba'a yayi da'awar annabta kaga basu yadda ba kenan in aka ce wane yayi da'awar kaza kaman ba a yadda da da'awar tasa ba ana inkari ana musu suke ce masa Muhammadul Amin yayi da'awar annabta ma'ana yayi da'awar cewa shi annabi ne kuma abun ban mamaki har dan Abu Quhafa ma ya bi shi akan da'awarsa mun san dan Abu Quhafa ko Abubakar har dan Abu Quhafa duk da tunaninsa da basirarsa da hangen nesansa amma a wannan gabakan basirarsa ta bata tunaninsa yayi rauni tunda har yabi Muhammad al-Amin a da'awar annabtar da yayi Talha yace sai na ji nutsuwa ta ƙara shiga zuciyata bai ce musu komai ba sai garzaya maza sai tafi gidan sayyidina abubakar dama yana cikin waɗanda suka karɓi musulunci hannun sayyidina abubakar da ya isa ya kwashe labari ya ba wa sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ce maganan da wancan mai ibada gaya maka haka ne ɗari bisa ɗari kar ka yi wasa da ita karɓi musulunci ya ce insha Allah zan karɓa amma kai ni gurin Muhammadin to shine anan yake mana bayani yace falamma da'ahu Abu Bakr wa sami'a min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma nafa'ahu Allah bihi wa ra'a ad-din matinan ba'idan amma alaihi al-arab min al-mathalib badara ila al-islam wannan shine cikatan kissar da muka hakaito ta yanzu lokacin da ya isa ga sayyidina Abubakar shine yace falamma da'ahu Abubakar Abubakar sai yace masa i ai maganar da wancan mai ibada ya gaya maka gaskiya ce cewa shi annabi ne maza yi maza karka yi jinkiri ka karbi musuluncin nan sai ce to ina so in je in ji da da kunne na daga bakin shi Muhammadu to shine sayyidina Abubakar ya kama hanya da shi da Talha suka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi lokacin a boye yake yana yin ibadarsa a boye a gidan wani cikin sahabbansa da ake gaya wa gidan Darul Arqam bin Abul Arqam gidan Arqam dan Abul Arqam shi ya ba annabi mafaka ana annabi yake ibada da shi da duk waɗanda suka karbi musulunci tunda mutan Makka ba su yadda cewa shi annabi bane to kaga mutane ne masu ƙarfi masu ɗaukaka masu izza masu buwaya idan annabi ya ce zai fito da shi da waɗanda suka karbi musulunci su yi ibada bainal jama'a to za a cutar da su cutarwar da bata da iyaka to shine da suka je yace wa sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma nafa'ahu Allahu bi sai yaji daga manzon Allah abinda Allah ya amfane shi da shi daga cikin bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa shine wara ad-din matinan ba'idan amma alaihi yaga abun da bai faru ba kuma ya zo ya faru kamar yadda ya bada labari tsakanin faruwa abun da yadda labarin annabin kusan shekara talatin. kuma abin ya zo faru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari shine malamai suke cewa wannan yana daga cikin alamomi na annabtan annabi shi yasa malamai suka yi rubutu akan littattafai da suke magana kan alamomin annabta wasu kuma suka yi rubutu akan littattafan da suke magana kan mu'jizozi na annabi ai mu'jiza ma tana tabbatar da gaskiyar annabcin annabi saboda wani wanda ba annabi ba ba zai iya zuwa da ita ba mu'jiza ita ce gagara dau ka zo da abin da sauran mutane ba za su iya zuwa da shi ba su ma duk suna tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam za a zo da ruwa cikin kofi ruwan da bai wuci mutum ɗaya ya sha ba sai ka ga mutum saba'in sun yi alwala da shi in annabi ya sa hannunsa mutum saba'in haka Anas ɗan Malik ya ba da labari ya ce an zo da ruwa cikin kofi kaga ruwa cikin kofi wani ba zai ishe shi alwala ba annabi ya sa hannunsa ya ce wa sahabbansa tawadda'u bi bismillah ku yi alwala da sunan Allah ya ce sai aka waye gari duk waɗanda suke tare da annabi sai da kowa ya alwala kuma ba abin da ya ragu daga ruwan aka ce adadin ku zai kai nawa ya ce mun kusa saba'in mutum kusan saba'in sai alwala da ruwa cikin kofi kuma kowa ya yi wadatacciyar alwala kuma ruwan ya zama ba abin da ya ragu daga cikinsa kasan wannan sai annabi mu'jiza ce cikin mu'jizozi ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to wannan ma mu'jiza ce ta annabi da yake ba da labari cewar duk wanda yake so ya ga shahidi yana tafi a ban ƙasa to ya je kalli talha to kuma za mu gani a gaba kaɗan a rasuwar talha za mu ga talha ɗan ubaidillah Allah da da shi shahada ya abu na ƙarshe da za mu ƙarƙare magana kansa ko na kusa da ƙarshe dangane da talha wata baiwa da Allah yawa talha ɗan ubaidillah ko wani gamdakatar taufiki da Allah yi wa Talha. Talha ya auri mata hudu. Mata hudun nan duka kowace ɗaya daga cinsu tana da alaƙa da matan da annabi ya aura. ‘Yar uwa ce ta mata cikin matan annabi, sallallahu Alaihi wasallam. Matar Talha ta farko, Ummu Kulthum, binta Abibakar suka ce ba ita ce ta farko ba amma dai tana cikin jerin matan da Talha ya aura Ummu Kulthum binta Abibakar Siddiq yar uwar wace ce kenan Aisha Aisha kuma ita ce wacce Annabi ya fuso cikin matansa to Talha ya auri yar uwarta sannan daga cikin matan da Talha ya aura akwai Hamna bintu Jahash Hamna bintu Jahash. Ai Annabi yana auren ƴar uwar Hamna ko? Ita ce Zainab bintu Jahash. Annabi yana auren Zainab bintu Jahash wacce Allah da kansa ya aurar wa Annabi Zainab. Daga kan al'arshin sa ya aurar wa Annabi Zainab. Da Annabi yana jin nauyin ma ya auri Zainab din. Saboda Zainab din da ƴar maular Annabi ce. Zaidu bin Haritha. Zaidu bin Haritha ai bawan Annabi ne in ba amince ba mun yi karatu a baya ko? bawa ne na Khadija ta bada yadda shi wa annabi annabi ya yanta shi to Zaidu shi yake auren Zainab binti Jahash Zaidu hukunci na Allah a annabi sallallahu alaihi wasallam Zaidu yana tare da matarsa Zainab annabi a ransa sai ce ina ma da Zaidu zai rabu da Zainab da na aure ta a ransa ya faɗi bai bayyana kowa ba to Allah kuma bukata annabi Allah na bayan bukata annabi sallallahu alaihi wasallam annabinsa saboda annabin annabin Allah ne Allah ya zabe shi cikin mutane duka ya fifita shi to shine Allah madaukakin sarki sai ya hukunta annabin nasa ya auri Zainab ka san Allah madaukakin sarki in ya ga daman faruwa abu umurni zai bashi sai ya faru inna ma amruhu idza arada shay'an an ya kula lahu kun fayakun Allah sai hukunta Zaidu yaji baya baya son zama da da Zainab baya sha'awar zama da ita shi so yake ma ya rabu da ita kaga wannan hukunci ne na Allah idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah kuma in yayi nufin abu ya faru sai ya kawo sababi to Zaidu sai yaji baya sha'awar zama da Zainab sai zo yana neman shawarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shi ya gaji da zama da Zainab duk da dai ba laifin da ta masa amma dai kawai so yake shi ya rabu da ita annabi wani martani ya mayar masa yace amsik alayka zawjaka wattaqillah je ka rike matarka kakkan karka yi wasa da ita kuma ka ji tsoron Allah akan ta karka cutar da ita sai Allah ya saukar da ayoyi mayar da martani wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce masa wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha Allah ya ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuno lokacin da kake ce ma wanda ka wa ni'ima wata ni'ima annabi ya masa yan tashi da yayi kuma Allah ya masa ni'ima da musulunci kake ce masa yayin da yazo yake neman shawarinka akan matarsa kake ce masa amsik alayka zaujaka rike matarka kakam wattaqilla kuma ka ji tsoron Allah wa tukfi fi nafsika kana koya abin da ke cikin ranka na san matar wanda inda ya rabu da ita da zaka aure ta wallahu ahqqu an takhsha to Allah ya ga abin da ke cikin zuciyarka shi kuma fi cancanta ka ji tsoro to anan sai Allah ya hukunta Zainab suka rabu da Zaidu to bayan ta gama idda sai annabi ya aika mata kan yana so ya aure ta sai Allah ya auren ma annabi da Zainab daga sama hukunci na Allah ya ba annabi abin da yake so duk duk macen da annabi yake so Allah ya ba shi go ahead banda muharramansa Allah ya ba shi dama shi yasa yana da dama ya auri mata 100 Allah duk ya ba shi dama Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'min kai kadai aka ba mu wannan damar banda sauran mu'minai amma in arada nabiyu an yastankihaha in annabi yana so ya aure ta in baya so ba a tsora masa ba shi yasa matar da ta zo ga annabi ta ce ya rasulullah na baka kaina ka aure ni annabi baya baya bukatar ta ba zai iya buɗe baki kuma ya ce a'a bana bukata ki ba yana ga ya disga ta annabi baya disga mutum yana girmama kowa komin karancin ka annabi yana girmama ka kana gani kai kashi kasashe ne banza banza ne amma annabi yana daukan ka mai kima mai daraja duk wanda yayi mu'amala da annabi annabi bai taba wulakanta wani ba hatta bayi baiwa za ta zo ga annabi da bukatar ta annabi ya bita ya je ai solving din matsalolinta ya dawo kasashiyar mace kasashen mutum zai zo ga annabi annabi ya shiga al'amarinsa dumu-dumu in kaga annabi yanda yake yi wa yake wasa wa yara sai ka ce ba annabi bane idan ka je cikin sahabbansa sai ka kasa gane wane ne annabi yanda yake sajewa da su saboda ko kadan ba shi da girman kai mutum ne mai saukin kai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to hamna bintu jahash yar uwar Zainab binta Jahash. Hamna ta auri Talha dan Ubaidillah. To sai kuma mace ta uku Fari'atu binta Abi Sufyan. Fari'atu bintu Abi Sufyan. Amun san matar Annabi yar Abu Sufyan ko Ummu Habiba. Ummu Habiba yar Abu Sufyan. Annabi yana auren Ummu Habiba yar Abu Sufyan. Talha ya auri Fari'atu binta Abi Sufyan. Kaga da Fari'a da Ummu Habiba ya da kanwa ce to sai ta ƙarshe ruqayya bintu abi umayya talha ya auri ruqayya bintu abi umayya annabi kuma ya auri ummu salama bintu abi umayya da ruqayya da ummu salama ya da kanwa ce to malamai suka ce wannan tawfiki ne da Allah madaukakin sarki yayi wa talha dan ubaidillah ya hada alaka da annabi ta auratayya amma ta guda hudu da ya aura sai aka wayi gari ƴan uwa ne na mata hudu cikin matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam talha dan ubaidillah ya rasu ya ranan yakin jamal in ba kuma ce ba a tarihin zubairu mun yi ishara Allah yarda da su gaba daya yakin jamal ya auku shekara ta 36 dazu na ce 35 ba 35 bane shekara ta ta 36 yakin matun gabanin ya auku aka jefi Talha da Kibiya. Talha yana nan cikin runduna rundunar da suka taho tare da ita daga Makka, daga Madina, daga Basra aka zo aka haɗu nan ga Sayyidina Aliyu da shi da tawagar da ya taho da ita daga garin Madina sannan kuma da, da waɗanda suka haɗe cikin rundunar Sayyidina Ali cikin mutan Kufa to sai sai kira Talha Sayyidina Ali sai kira Talha sai suka keɓe suka yi wasu maganganu malaman tarihi suka ce duk da dai ba a jiwa da maganganu suka yi ba amma da yanda ake fahimta Sayyidina Aliyu yana jan hankalin Talha akan cewa wannan fitinar ya kamata su kaurace mata to wannan ya sa jikin Talha yayi sanyi kamar yadda muka yi bayani akan Zubairu to Talha da ya dawo yana shirin zame jikinsa ya fita sai kawai aka harbo masa kibiya lokacin ma ba amma fara yakin ba aka harbo masa kibiya sai ta same shi a gwiwarsa to tana samun sa a gwiwarsa sai jini ya dinga malala ya dinga zuba idan aka sa abu aka tare wannan jini sai gwiwar ta ta kumbura idan aka cire sai kuma jini yayi ta zuba da haka har ya rasu lokacin ba amma fara ba a fara yakin ba wata riwaya ta bayyana cewar ba a gwiwa bane a agararsa ne agara a agara aka harbe shi sai tsinka agarar mun san kuma yana da muhimmanci wajen gudanar jini to anan fa jini yayi ta zuba kuma daga ƙarshe sai zama ajalinsa. To wasu cikin malamai su suka fi yawa suka ce wanda ya harbe shi cikin tawagar da yake tare da su ne. Marwan bin al-Hakam cikin tawagar da Talha yake tare da su. Shi kuma zargin da yake shine yana ga kamar da goyon bayan Talha aka kashe Uthman amma Talha Allah ya tsarkake shi daga wannan. Tunda Talha shi fito wanda yayi yana ga kamar sun yi sakaci da suka bar Uthman aka shiga har garin Madina garin Annabi Uthman yana cikin garin Madina cikin gatansa shine jagoran al'umma musulmi aka shiga gidansa aka kashe shi ba su komai ba yana ga sun yi sakaci Allah zai tambaye su to shi yasa suka fito dan neman waɗanda suka kashe Usman a ɗauki fansa abin da ya fito da Talha kenan to shi kuma wannan Marwan bin al-Hakam yana ga yafi kusa da Uthman saboda yana da kusaci da Uthman sun hada kaka da Uthman to sai yake zargin Talha din ba wai zargin Talhan da hannunsa a ciki ba a'a sakacin da yayi yana ga yayi sakaci saboda haka bari bari ya harbe shi Allah ya gafarta masa wannan tabbas kuskure ne nasa Allah ya gafarta masa ba abin da zamu ce a wannan gabar saboda Allah bai dora mana nauyin yin ta'aliki ba sai dai kawai mu hakaito kuma mu wuce Allah shi ya san yanda zai da kowanne cikin bayinsa amma Talha dan Ubaidillah Allah ya tsiratar da shi ya wanke shi ya tsarkake shi ya samu kansa cikin waɗanda za a yi taimakekeniya da su wajen kashe Usman Allah ya tsiratar da Talha daga wannan Allah ya tsarkake shi daga wannan ko kaɗan ba yadda za a yi a zargi Talha da irin wannan mugunyar aiki saboda tsarkakakke ne zuciyarsa ma tsarkakakkiya ce takanas Allah ya zaɓe shi cikin dubbai ya sanya shi zama cikin sahabban annabinsa sallallahu alaihi wasallam kuma ma aka masa albishir da aljannatin yana da kaga zai wahala wanda yake da waɗannan siffofi gurin Allah ya samu karɓuwa gurin annabi ya zamanto ya siffanta da wannan ɗabi'a mummunar ɗabi'a lokacin da ya rasu wasu malamai suka ce yana da shekara saba'in da biyar a duniya wasu suka ce sittin da hudu amma sittin da hudun shine wanda wanda ya fi rinjaye. To wannan shine mutum na ƙarshe cikin jerin mutanen da suka karɓi musulunci a hannun Sayyidina Abubakar Allah ya da shi. Kenan mun samu mutane guda nawa? Mutane guda biyar. Na farko wanne ne na farko? Uthman dan Affan ko? Allah yarda da shi. Ya karɓi musulunci a hannun a hannun Sayyidina Abubakar. Na biyu akwai Az-Zubair bin al-Awwam Allah yarda da shi sannan kuma akwai Abdurrahman dan Aw Allah yarda da shi sannan akwai Sa'ad dan Abi Waqqas Allah yarda da shi ga kuma Talha dan Ubaidillah Allah yarda da shi to waɗannan sune cikin waɗanda suka karbi musulunci a hannun Abubakar sune waɗanda ya kawo mana su a wannan gabar sai cewa mimman sabaku ilal islam daga cikin waɗanda suka yi rigaye wajen karɓar musulunci sai dai shi wannan da za a gaya mana bayani kansa shi ba a hannun sayyidina abubakar ya karɓi musulunci ba ya ce wa mimman sabaqu ilal islami daga cikin waɗanda suka yi rigaye wajen karɓar musulunci akwai suhaibur rumi akwai suhaib ar-rumi kenan shi yana cikin mutanen rum yace wa kana min al-mawali shi ya kasance cikin mawali in an ce mawali sune bayin da aka yanta su ake cewa mawali to suhaib ya fito da kabilar banu namar shi annamari ne wato asalinsa balarabe ne to amma me yasa ake danganta shi ga ga rumawa mahaifiyarsa ma balarabiya ce saboda ta fito da kabilar banu tamim mun san kabilar tamim kuma kabila ce cikin kabilun larabawa to me yasa duk inda ka samu sunan suhaib zaka ji ana danganta shi ga rum ruma kuma ba larabawa bane farisawa su ma ba larabawa bane to shi suhaib asalinsa balarabe ne amma me yasa ake danganta shi ga rumawa malamai na tarihi sun ambata dalilin da yasa ake danganta shi Suhaib zuwa ga Rumawa bayanin da ake bayarwa shine cewa shi Suhaib ar-Rumi ya taso a garin Mosul to amma an haife shi a garin Mosul amma tasowarsa a yankin Rumawa ne ya aka ya taso a yankin Rumawa suka ce wata rana mahaifiyarsa ta ɗauke shi daga garin garin da take zaune da mijinta sai ta tafi garin iyayenta ganin gida da ɗanɗanta lokacin bai wuce shekara uku hudu ba shi su haifin kenan ta tafi da shi ganin gida ta tafi ganin gida da shi sai irin ɗan kidnapping suka dira ƙauyen nasu a nan suka kwashe ƙananan yara suka tafi da shi sai su haif aka wayi gari yana cikin waɗanda aka kwashe aka tafi da su da aka tafi da shi sai aka je aka sai da shi wa rumawa yana ɗan shekara hudu to sai taso a gaban rumawa sai ya iya yarensu sai ya iya yarensu yaren rumawa har ya girma ya zama matashi to da ya zama matashi mun san mutanen makka suna zuwa yankin rum dama rum Rumawa suna rayuwa a a Sham ne. Sham kuma nan mutan Makka suke zuwa kasuwanci. To da suka je kasuwanci sai wani cikin Qurayshawa ya sayi Suhaib. Wani daga cikin Qurayshawa sai ya sayi Suhaib wanda ake kiransa Abdullah bin Jud'an, kawun Aisha Allah ya da ita. Da ya je sai ya siyo Suhaib a Sham a hannun Rumawa, ya dawo da shi garin Makka. Da ya zo da shi garin Makka sai ya yanta shi. wannan riwaya ta cikin riwayoyi ta malamai da take bayyana sababin da yasa Suhaibu ya dawo garin Makka daga hannun Rumawa wata riwaya kuma tana bayyana cewar lokacin da Suhaibu ya taso a gaban Rumawa ya iya yaran su yayi wayo hankali ya zo masa ya fahimci dalilin da yasa ya shiga hannun Rumawa sai ya gudu ya bar su sai ya taho garin Makka da ya zo garin Makka sai ya haɗu da Abdullahi ibn Jud'an kawun Aisha wanda a wancan riwaya suka ce sayan sayayi to da ya haɗu da shi sai suka kulla yarjejeniya tsakanin su cewar zai taimaki Abdullahi bin Jur'an Abdullahi bin Jur'an zai taimake shi duk wani abu da yake kuntatawa Abdullahi bin Jur'an za a haɗu da Suhaib wajen fito na fito da abun haka zalika duk wani abu da zai ciwa Suhaib tuwo a ƙwarya za a haɗu da Abdullahi bin Jur'an wajen fuskanta abin da tikkararsa kenan dai kowane sashe zai taimaki sashe Abdullah bin Jud'an zai taimaka wa Suhaib, Suhaib zai taimaka wa Abdullah bin Jud'an. Abin da ya samu Abdullah bin Jud'an kyakkyawa kamar ya samu Suhaib. Abin da ya samu Suhaib kyakkyawa kamar ya samu Abdullah bin Jud'an. A haka suka rayu har Abdullah bin Jud'an ya koma ga Allah. Mutum ne mutumin kirki Abdullah bin Jud'an. Yana sadar da zumunci. Yana ciyar da marasa shi. Yana taimakawa mabukaci. to amma kuma ya rasu gabanin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to shine kawun Aisha ne da aka aiko annabi mus annabi yazo da musulunci sai Aisha take tambayar annabi cewa ibnu jid'an ya rasu gabanin a aiko ka kuma mutum ne mai sadar da zumunta mutum ne mai tausayi, mutum ne mai ciyarwa, mutum ne mai taimakawa mabukaci. Shin waɗannan ayyuka da ya yi a jahiliya za su amfane shi? ranan gobe kiyama gaban Allah madaukakin sarki annabi ya ce ba za su amfane shi ba saboda bai shiga musulunci ba daidai da rana ɗaya bai taɓa cewa ya ubangiji ka gafarta min zunubai na baranin tashin kiyama to ya aka yi suhaib ya shiga musulunci yanzu dai mun ji dalilin da yasa ya zo garin makka sannan me yasa ake gaya masa suhaibun rumi ko saboda ya taso hannun ruma amma asalinsa balarabe ne aka ce da shi Suhaib da Ammar wanda ambatansa zai zo nan gaba Ammar bin Yasir tare suka musulunta a lokaci guda suka musulunta suka shiga gurin Annabi Annabi yana cikin Darul Arqam bin Abul Arqam da muka yi ishara a kansa dazu kadan cewa guri ne ko gida ne da Annabi yake kanje kansa da shi da sahabbansa su yi ibadarsa a boye ta yadda ba wanda zai gansu Imamul Waqidi ya kawo takaitaccen bayani dangane da musuluntar Suhaib yake ba da labari cewar Suhaib Allah dama ya bashi basira Allah ya bashi tunani lokacin da aka aiko annabi shi dama yanda yaga ana bautan gumakan na abun bai nutsu a a ransa ba yana ga wannan kaman shiriri ta ne ya za a yi ka zo kana sujjada wa abin da ko motsi baya yi abin da ba zai iya amfanar da kansa ba balle in cuta ta zo ya tunkuɗe wa kansa cutar yana ga kamar wannan akwai shiririta a ciki akwai rashin dabara to shine lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a ransa sai yake ji cewa kamar addinin da mutumin nan ya zo da shi addinin nan zai fi addinin da mutanen Makka suke bauta da shi to shine kawai ranan sai kama hanyar sa ya tafi Darul Arqam bin Abul Arqam inda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake shi da sahabbansa da suka musulunta inda suke suke ibada da ya isa sai tsaya yana tunani idan ya shiga me zai cewa annabi kuma da wace fuska annabi zai fuskance shi yana tsaye can sai ga Ammar dan Yasir yazo ya riske shi a wannan gurin sai Ammar yake ce masa me kake bukata ina za ka yace kai ma me kake bukata ina za ka sai Ammar ya ce nazo ne in shiga gurin Muhammadu naji an ce yazo da addini kuma ina ga addinin sannan shine da dai sai ce ni ma abin da ya kawo ni ke sai suka shiga tare a take suka karbi musulunci gurin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam an ce sun musulunta bayan mutum 30 mutum 30 ne suka riga su shiga musulunci da shi Ammar dan Yasir da Suhaib shi yasa anan gurin mawallafin littafin nan sai ya hada sunayensa a guri guda yace wa mimman sabaqu ila al-islam daga cikin waɗanda suka yi rigaye wajen karɓar musulunci akwai Suhaibur Rumi Suhaib da ake masa lakabi da Suhaibur Rumi wa kana min al-mawali ya kasance daga cikin mawali wato ya kasance cikin maula waɗanda aka yanta su sai ce wa Ammar bin Yasir da Ammar dan Yasir sai hada su a guri guda saboda a tare suka karbi musulunci a gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to abu na karshe da zamu karkare akan sa saboda kurewar lokaci dan ya kamata shi ma su haib kamar yadda sauran waɗanda suka gabace shi cikin wanda suka karbi musulunci da wuri muka duba wani sashe na falalarsu shi ma kamata mu duba wani sashe na falalarsa to amma kuma lokaci ba zai bamu dama mu hakaito wasu abubuwa da suke da alaka da falalar tasa ba za mu jinkirta sai sai halka ta gaba amma dai za mu duba wani abu dangane da hijirarsa wadda za ta fito da bajintarsa ta nuna kuma shigansa musulunci ya shiga ne saboda ganin cewa shine addini na gaskiya da kuma ƙaunar da yake yi wa Allah maɗaukakin sarki da manzansa da yanda baya dora ko ya fifita wani abu akan addinin musulunci baya fifita kowa akan Allah da manzansa lokacin da aka yi umarni wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka ya koma madina sahabbansa sun yi ta hijira tun ma gabanin annabin yayi hijira har annabi shi ma yayi hijira don waɗanda suka saura a makka ba su yi hijira ba ɗan tsiraru ne cikin waɗanda suka musulunta to sai suhaib shi ma ya fita zai yi hijira kamar yadda kowa ya hijira cikin musulmai shi ma sai ya fita zai yi hijira ya tafi garin garin madina mushirikan makka sai suka biyo shi a guje sai ya ja ya tsaya ya juyo gare su yace meye bukatar ku me yasa kuke bi na addinin nan shi nake ga yafi yafi mun kuma na zaba kuma zan yi shi to ina ruwan ku da ni sai suka ce to ai lokacin da ka zo makka baka da ko ahu yanzu kuma an wayi gari kana da dukiya kaga kenan a garin mu ka samu dukiya saboda haka dukiyar mu ce sai ce to in dukiyar kuke magana wannan mai sauki ne amma in fada kuke kuke nema kun san duk cikin ku ba da ya kai ni iya harbi kuma dukkan ku nan inda za mu yi gaba da gaba da ni da ku dukkan ku sai mahaifiyar ku ta haifi wani in dukiya kuke bukata ni dukiya ba damuwa ta bace ku je ku dauki dukiya ku rike amma ku banni na hijira na suka ce ai dama shine ita ce damuwar mu ba ma so ka zo garin mu kuma ka tafi da dukiyar mu yace ku je duka dukiya ta duk ku dauka na ban muku sai suka juya suka je suka dauki dukiyar sa shi kuma ya kama hanyar sa ya tafi Madina bai tafi Madina da komai ba ya isa ya je ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a Quba lokacin Annabi bai karasa cikin asalin ƙwaryar Madina ba annabi yake tambayansa ya kaɗan yi jinkiri ya kwashe labari ya ba annabi sai annabi ya ce masa rabihal bai'u a baya haya ya ce wannan kasuwancin da kai ka ci riba gagarumar riba tunda yanzu ka sayar da wannan dukiyar kana neman Allah ya biya ka kuɗin kuɗin agun Allah za ka karɓa dukiyar ka sayar amma ba gun kowa ba kowa zai baka kuɗin wannan dukiya da ka siyar ko haja da ka siyar ba gurin Allah kake nema to ka ci riba gagarumar riba inji annabi sallallahu alaihi wasallam shine malamai na tafsiri suka ce akan sa faɗin Allah madaukakin sarki ya sauka wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah akan sa wannan aya ta sauka imamul hakim ya fitar da wannan nassi da muka kawo cikin mustadrak ɗinsa Imam Zahabi ya inganta shi kuma Imam Zahabi ya masa muwafaka akan ingancinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana kuba gabanin ya karasa cikin ƙwaryar Madina. To ina ga ƴan uwa saboda ƙurewar lokaci kamar yadda muka yi ishara a baya ba za mu samu daman duba wani sashe na falalar Suhaib ba sannan a bayan Suhaib akwai Ammar dan Yasir shi ma yana tafe. sai mu dasa aya a nan sai Allah kai mu haɗuwa ta gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh